آخر ثم يوجد الأول
قصد نعم باب صيام متمتع إذا متاشي أوكي.
nan mun ka tsaya
باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق shari'a ka قال tashi حدثنا sai ابن أبي نجي عن محمد عن مجاهد وعطاء na gane mun gaisa جابر بن عبد الله قال كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا وبين أن إلا إلا ليالي Ngo, يقال إلا ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر من منية وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال أبالله تعلموني أيها الناس فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له Allahu لو akbar استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولهللت كما أحل فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة فقال عطاء قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرق أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا قالوا الشهر الحرام فهل قال فهل تدرون أي بلد أي أي بلد هذا قالوا البلد الح- البلد الحرام قال فهل تدرون أي يوم هذا قالوا الحج الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقال حين وقف بعرفة هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قذى هذا الموقف وكل مزدلفة موقف باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا البخاري سفيان عن بن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هذا يهونا ولا الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقس- أن- أن يقسم بين الناس باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحق حلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين باب تسمية من حلق النبي صلى من حلق باب باب تسمية
an halaka annabi ya zo fi باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نبلة معمر بن عبد الله بن نبلة بن عوف بن عبيد بن عو- عويس بن عدي بن كعب dama suna wanda ya mai aski قال أبو بكر قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حلف من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت هو ميت وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم آه، و
جاب جبههم أسنمة وجبه و- وجبهم أسمنة الإبل suna saran cozon da kuma su yanke shi فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما والله أعلم قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا بشر بن السري عن أبان الأبطار عن يحيى بن أبي عن يحيى بن أبي كثير قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن أبان أن أبا سلمة حدث أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره أن أباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر وهو رجل من الأنصار فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم والكتم أو الكتم والحناء قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حسان يعني ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بهذا الإسناد مثله ح- وحدثنا الدارمي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدارمي فذكر القصة وقال أبو بكر لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يدها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت باب إباحة التطيب يوم النهر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك قال أبو بكر خبر منصور بن الغازان أن عبد الرحمن بن القاسم قد أمليته في أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام باب الرخصة للحائض أن تتسك المناسك كلها في حيضها خلى الطواف بالبيت والصلاة قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت باب الرخصة في الاستياد وجميع ما حرم على المحرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النهر قبل زيارة البيت إن ثبت إن ثبتت هذه اللبة في خبر عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تثبت هذه اللبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فخبر عائشة في تطبيق في تطيبها النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الاستياض جائز إن جاز التطيب إن جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن الاستياض بعد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص الله لكم إذ- إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء قررت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن مكسن في هذا الباب أيضا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاء عن أبي بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطع وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على ال- على العقد وعلى الوطء جميعا قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء وقال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في أخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطئ النساء حتى يطوف طواف الزيارة wannan shine Allah alam rajihi hadisi karara cewa idan mutum ya yi tahallul subura to mata ɗaya suka halatta sun ka haramta gare ba sanya turare da sauran abubuwa da shi ne amma ga malikiya sun ce da turare da mata in mutum ya tahallul subura amma dai rajihin hadisi kawai da nan ibn huzaima ka abin nan karara ga aisha ta radiyallahu anha ta ce ta abin nan ga ka in mutum yayi tahallul sugura shikenan to kawai tawafi sai yayi da tawafin ifada to shine zai sa ya hita gaba ɗaya na'am
نعم قال حدثنا م- نعم باب ذكر na'am babu zikir dalila ala باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطب بالبيت قبل الوقوف بعرفة قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا شعيب عن ابن اسحاق عن هشام وهو ابن عروه عن ام الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انها اخبرته عن عائشه بنت عبد الرحمن اختها ان عباد بن عبد الله دخل على عائشه بنت عبد الرحمن ولهما جاريه تمشطها يوم النهر كانت حاضت يوم قدموا مكه ولم تطب ولم تطب بالبيت قبل عرفه وقد كانت أهلت بالحج ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشط تمشطها وتمس الطيب فقال عباد أتمس الطيب ولم تطب ولم تطب بالبيت قالت عائشة قد رمت الجمرة وقصرت قال وإن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال إنه لا يحل الطيب لأحد ما- لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى قال أبو بكر فعروة بن الزبير إنما يتأول بهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عن عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح لكانت هذه اللبسة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج جميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطاه عن أبي بكر بن, عبد بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة وعكاشة بن محسن محسن إن هذا يوم رخص رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة wannan shine ra'ayin albani Allah ji kansa a cikin kitabu hajjatin nabi cewa idan mutum ya abin nan bai dawafi ba to zai mai da kaya shine asalin magana amma galibi malamai ba su ga wannan ra'ayin ba hadisi ma zo cikin abu dawud na وهذا لفظ خبر أم سلمة وخبر عكاشة مثله في المعنى فإذا فإذا فإذا حك- حكم لهذا الخبر على ظاهره فإذا حكم لهذا الخبر على dalla دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته وأبو استهباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف, خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع وكان وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر يعني بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله akwai yanzu da yawa mutane suna jinkirta dawafi ifada ran sallah wai saboda cunkoso sai a yi gudun gara a hada zago bayan an baro kwanan mina kwana biyu da ake ta'ajili to ran a nan masallacin kaba to cikar da za a yi ba ma ba ba a sake irin ta ba a irin ta ba kai haka don haka in mutum ya daure ran sallar ya zo ya dafa ifada ya yi kawo da nan ma da ambata sun koyi da sunan mazara kuma ya yi rashin jama'a amma masu tsaya minat da cewa wai ran sallah in kun ka jiwa ku koma mina sai an ƙara kwana biyu ku shigo to ran nan ɗin masallacin kaba zai cika ya bace saboda yawan jama'a to kaga ba a yi ba an ka abin ga zaka in ka daure ka zo ka yi jifa ka wuce ke kai da ibada ka ɗauke nauyi kuma ka yi ka wadannan mala yace babu iske babu da babu ziyara shine da babu ifada yawman nahar istinanan bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka yi sunna kuma ma ka huta amma in ka ce a to karshen ta in kun ka dawo wurin ma masallaci sai an ɗauki mataki don ba ko da an yi kiran sallah da sallah akai lokacin ko ko minti nawa ba a bari har ai nafila ai maza dai ayi a ba masu dawafi wuri to kaga in ka daure kai ran sallar ga sunna kai kuma ka ɗauke nauyi amma ga ce a sai ka ga da zama mina ka dawo to haka iri ire iren ka sun yawa sai masallaci ya cika ka baka ga wuri sam bai da abin nan na'am باب ذكر الدليل على أن وضع النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى وسنة كرهت كلمة طواف الزيارة ما هذا شيء ما لم يكن نقول قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن المجمع الكندي أخبره أن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له أسبوعا دكتور نورا أسبوعا باوي bakwai so bakwai ba da kaka son ka ce bakwai ne din shi ne وترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه kajiya Ba labarin bai amalaki.
isa sarfa ba ga dawafin ibada ko da yace ba a iyaka shigowa shigowa eh, makka farkon ganin kaba aka dawabi ko na umara ko na kudumi amma in na haji ne dawafin ibada ba a yi gashi annabi sallallahu bai yi ba la yarmul fi sabi allazi afada fihi na kuskure ne ka- a zo ana yi ko a hitar da kafada duk suna yi din wani ma ka mai magana sai ya ƙara dibon kama bai bari na wani na yana yi na ɗan taɓa ni ce ya rufe kawada sai ya ɗaga kawai ya wuce ni ce to an huta
باب استهباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يعني يوم النحر فأتى بني المط- بني عبد المطلب وهم يسقون على ماء زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب ولولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم وناولوه دلوا فشرب منه akwai shawara ga duk wanda bai taɓa zuwa aikin hajji ko ɗalibi ne ya ƙoƙari ya samu abokai almajirai waɗanda suka taɓa yin aikin hajji zai ji sauƙi da ya je da waɗannan littafan na aikin hajji duk wanda ga na usaimin na albani sauransu in ba ka da abokin taya wanda zai sai ka kwaba fa haka ya kamata cikin tsari ma kamar nawawi cikin littafinsa a kai da sauran malamai shi ya ka abuci mutanen kwarai ga aikin haji wanda zai taimaka maka wanda za ku yi tafiya tare kuna tare ku yi iya- ayyuka ibada musamman in za ka samu irin shugaban malamai tsohon hannu ka liƙe shi shi kenan a yi ta yi Do- zai aza ka ko ina a to ai kai kwarewa ka ta ta yi hamsin ni ma jiya kuskure ne ce ishirin da wani abu ne na yi kidaya na dawo jama'a ka a ce da ni da talatin nan kuskuren baka ne eh na dawo abu ya daman ishirin da wani abu ne bai kai talatin ba eh insha Allah sun ga wata yayi na ji dadin da ka kawo gumgan da abin na kuma biya yadda me shi na bani Allah ishirin da wani abu ne bai kai talatin ba قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب دلوا من ماء زمزم قائما بل أبو بكر أراد شرب أراد شرب من دلو لأنه شرب الدلو كله هذا من الجنس الذي قد علمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله ولا تجهر بصلاتك فأوقعت مسألات على القراءة خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقعت الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة باب استحباب الاستقاء باب استحباب الاستقاء إيه الاستقاء استقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه عمل صالح sha da ruwan iwa ka shayar واعلم أن- أن أن لولا أن يغلب المستقي منها على ال- على الاستقاء لن- لنزع منه amma wanda ya gabata wancan hadisi da ya ce ya abu abin nan, ya abdul mutalib ya banu abdul mutalib na'am shi yake alkhairi kaga yanzu wanga abu ya wuce yanzu gaba ɗai ba ka ganin in ba masu hidimar shayarwa ba ko wani babu babu wanda zai ɗebo ya baka buɗa za kai ko ina cikin harami ga wan wannan in wanwan ka kaso in ko waɗannan abuga da aka azawa kuloli ko ro- to da haka shawat sai dai akwai nan waje in ka wa- kana so ka ɗiba ko ko kana kuma har- ma- gidan mahajjata ma duk ana kai ruwan zanzam yanzu kusan ko ina a makka to ruwan zanzam ne. yanzu ma sun ƙara wani abu shekara uku da suka wuce Allah ya saka musu da alkhairi sun buɗe kamfani in kana bi sun nuna kamfani na zanzam kamfani ne injimoma ne nan suka yin waɗanga robobin na ruwa sai a cika yanzu bancin magaron ko'ina ana bi ga mutane ana ba su cikin ma masallaci makka da madina za a ga sun goya masu sai abin garan sai ana ba mutane saboda yanzu sun kai wannan matsayin an gyara ruwan zanzan ɗin an sa injimoma ruwan kawai na kwalaben ne ga su kai tsaye ƙanana da manya saboda yawan ma sai a aza ma- masu aiki suna yawo ana baku bancin da kuma ko'ina su ne faɗi sai ka riƙa ka ce gida da su na in ka kira waya kamfanin ta ce ga gidan nan kaza eh adadin kaza a kawo za ka kawo to kun ji am in ka buga ma kamfani na su zanzam din gida kaza adadi kaza kawai sai su kai muku eh na alhaji zai dama a maka magana yanzu kowane gida alhaji a makka dai a makka to du- in abin da za ka sha ga yanan na zanzan amma akwai waɗanda kuma a zanzan ba amma akwai na zanzan kuma ga an dade yanzu sun ƙara gyara abubuwan Eh, hukuma ce mai kokari mu taimaka mu addu'a ga hukumar mu da su saboda shi gaban hukumar saudiya shi gaban musulmai ne mu taimaka muhammadu addu'a da sauransu ba ɓaci muhammadu za mu yi ba muhammadu mai jeran gado duka nuhi don wasu sun ce ma bai hude ne ko kaza kaza irin dai su da muka saba ma mu shugabanninmu in mun kai har sai mun ce wani wuri mun mun yi safiya mun kai can wacce muku muhammadu bai ce ko ina ba duk saudiya ya karatu amma duk shari ne ga mutanenmu kuma abubuwa haka suka tawa jarabawa ce Eh? mu ce mai addu'a ya Allah nuha ya hau Allah ya sa ya abin kirki da yawa abubuwa ne kuma kai annan baka san irin pressure da suke cike ba ga kayaran duniya in ya nuna wani abu na addini yanzu su- suna iya murdota sha America da su a to addini ya kaso ai maza su kashe shi ko wani abu ko mu yi ta mu shugabanni addu'a kwarai mu ba mu san nauyin shugabanci ba jama'a wallahi da ka sa abin da aka shugabanni sun haɗa ma ɗaya bisa goma da sai ka ba su uzuri amma ba ka sani ba ko ba ka har- neman ka ba su uzuri sai dai kai ta zagi su kana masu sharri yanzu da yawa ɗan za ka ji da sai ga ai wannan muhammadu an ce ma kaza ya yi amerika bai hude ne dan bai hudiya ne haka ma aka ce ma ka maka ƙasar ku ka ɓaci duk shugabannin ku bai ishe ka ba sai ka ce ƙasar wasu kuma don ɗan Najeriya kai sarkin suka.
Allah shiga kuma na Mm.
da kun shi a shekara ne a Facebook Ei, inda kun fi yawa ei, in ta faɗi ma wani yan shiya ni wani ya kawo man ya kawo man cikin yan shiya sun yi wai ga sojoji yan sanda na saudiya sun je su kama su des wai gashi an nuna ha gashi ya shi sun shiga za su yi su kamo shi su des kuma a shugaban amin ga masallaci eh na makka da madina ne karun na can eh da- da da su ba kai cikin shawara kada ka saurari dan takare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan takaren makka abin ya baci wani wallahi sai da mun kai abin ga da shi a yanzu sun ba wa shugabanni masu ku baci ba har liman masu ku baci na na harami ni ne liman ni zai iya yi wallahi shi suka nan nan mu ga wani ne nan nan kusan can wajen katsina wata jihar katsina can gare yake amma nan yake makka kuma nan yaka ya samu arziki amma ran nan na ce wai ku yanzu abin ya ɓaci ba ma ɓacin shugabannin saudiya hali limammami sun kai ba su kaza suna kaza suna hudu ba su kaza na ce ku ji tsoron allah kuna cikin gari kuna fa'idanta da al'umma mujata akwai mutane waɗanda mu- ba su da mu'amala to amma abin ban mamaki ne Eh? to za akwai hukunci da kowa don wani bai ma mu'amala ba balare ne to ai wani ya ma kyakkyawan mu'amala sai ba ka adalci ga wanda ya ma ba daidai ba sai ka zama duk larabawan ka ce duk haka suke to ka bar kasar mana Eh?
kace ba hai bar kasar ba to ba shi ba ya bari kuma kasar wallahi ba sai ya bari za a ban ya shekara goma ashirin duk yana nan kuma nan ya karbi zinar yana samu amma in ka ji ya kucike na zagin mutanen makka da larabawan da shugabannin da kazafi da suka yi masu kuma a ce har sun wuce har sun kai wai ga ga limamman harami su dai su in su batai wanga su batai su ce kaza yayi irin dai sharri wallahi ranar sai da muka kace mai da wani wani ka ce maka zai ce to ya zan yadda ka zo kana ɓaci malamanmu a aƙida ce ka tsaya na ɓaci malamin ka wallahi banza kake kwarai da gaske magana dole ya ce to kaza ni ce to a barta in ka- ni dai ban yadda kana haka magana wannan musiba ta kare wallahi su ji tsoro Allah ‘yan makaɗin. Shi yasa ni da nittahi Madina duk ta karen ba mu'amala. Da mun ka ce wani gida nan Madina gidan wani ɗan ta kare. Asalin shi mutumin Sokoto ne ya shekara talatin ko arba'in nan. An ka kace me da cin mutuncin shugabanni wallahi tun sanani ban sake ba inda ƙare jami'a ba sake zuwa gidan nan ba. Ce ya zan zo mutanen ga sun mana alkhairi. Eh, su kola shi kyauta ka zo Madina garin manzon rahama ana baka ko da ana maka zaka zanna kuma ka bace su ai mutuncin yaya wallahi da yawa su kuma dalibai ma yan madina kana cin wani ah, mutane kuma ka- ka zo kana musu ka zofa ko ka ta inda aka bace su wannan bai eh ke faɗin duk abincin da za su ci wannan daga azumi zuwa hajji kowa zai same shi a aji kyauta ka gani amma in sun ka ta sharri wallahi ran nan muna sabbin dalibai mun tafi an ce mu je waje ne mun ka sai da an ka shiga ni shi inna lillahi wa inna raji'un ina nan to an- daga nan har ni sha- shekara hudu ban sake leka wurin nan da an shi za a ce ni ban zuwa a to in ce ana baci shugabanni tun wancan baya ma kayan wanga ma tun fahad eh, wanga na ne isu abdallah duk suna tun lokacin suka baci bacin ba wai yanzu an ka fara ba
قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله أن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح الله ثم أكبر.
قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتقة وأشار إلى آتقه قال أبو بكر هذا من الجنس الذي نقول إن الإشارة تقوم مقام النطق cikin abubuwa abin bayani ne kadiba ina jin tun fahad ko kahin fahad kowa abin da ya kaso sarkin mm, title din mi ima- mina ne haramai ha khadimul haramai kowa kuri ya kai cewa sarakunan din su masu hidima ne ga haramai masallacin makalmi kuma gaskiya ne duk kattahi yanzu kusan yanzu madinar da ta manzo rahama duk masallaci ce yanzu duk gaba ɗaya madinar da kaka ji can da to duk ta koma masallaci a madina makka ko duk wani da wata ke yanzu masallaci ne bisa masallaci
har zuwa kan ma da farko har duwatsunan an an yi abdalla ya yi nashi har yanzu ana karawa ga waɗanda shi ma ya kowa so ya kai in Allah ya ba shi dama shi ma ya yi wani aiki nashi yanzu wanga wani aikin wani abdalla ne aka yawa galibi yanzu na musamman na makka ɗin shi ne aka kammala tun dama an yi plan ɗin tun lokacinsa shi ne salman ka ci gaba da yi to eh to dubuwan gama jama'a kowa sai tuwanci ta ce da azam to ka gani na abdallah na abdalla ɗin saboda yawa gare na abdalla kowa jo su cewa suka yi su tajir ɗinsu matsayinsu masu hidima ga eh, haramai ne ne makka da madina kuma ga yanan kana ganin hidimar koyo shi sai abin da ya ƙaru duk wata matsala an ka gani za ka ga in ka dawo ba ka iske ta to waɗannan jama'a in ba mu musu addu'a kwarai ba to mi zan musu jama'a inda ba irin mugun ɗabi'a mu ba da ita ce ka cin mu ƙasar ko mun kwashe ta mun tai har- mun tai Saudiya muna ɓaci mutane babu hata alheri ga shugabanni wanga kokarin da suka yi kuma ya nuna Allah suka ne Eh? yanzu auqafu malan la ilaha illallah duk manyan hoto sai da ha gani duk haramai da aka ba kuɗi duk ma- duk, ah, hotel da ka gani kewayen masallacin manzo rahama kewayen kaba to duk wai haramai da aka ba da a ce a shekara masu yawa wajen hamsin ko ɗari ba- gwamnati ba ta wata komai abinda aka samu na income masu shiga ga harami ne za su iya ɗaukar kansu mutum sai ya zo ya yi hotel cikin sarakunan ya ce kawai ya ba hari ya yi mama haihi a sai duk abin da za a samu harin arami za a ba a ajiye mata yanzu nefar wai wuta ta ta- ta- wuta ta Ma- madina ta yi wa- wa- wasu wasu kasashe wuta ba a taba minti karhin wutar ni ban iya wannan lissafin ba ma dai na kamanta mu wanda ya sani ya sani ojan Kwarai.
wancan harami zai ba zai ba madina duka wuta to ka gani aka janaretan makka na ka harami taba gani ka iske an ɗauke wuta kuma zai tabbata Eh? to jama'a wanda kuma inda za ka gane akwai wani abu da ka son ku lura wallahi kawai da hausa aka ce a dade ana yi sai gaskiya duk wanda ka gala ce makana ta aiki alheri to akwai fata alheri gare ba yan doki da ajiya bane ha ba wai abu ne haka ake da'iman abadan ba wai lokacin haji kara akai ba yanzu ma da yake an buɗe komi yanzu ana ma haji kana ita umaran ma da an kara haji ran da aka kare kana sha umra da haka an buɗe shekara da in da a haji sai a roya ce sai bayan wata biyu a fara umra ko to yanzu a wuce nan magajicin yanzu ana fi da komi ana yi yanzu da ramadan kwarai kai yanzu ma yanzu abin da ake ciki sun ce m- duk daga ma Najeriya to yanzu ba sake daga ma Najeriya da januwarin ga ya shigo to nan za su rihe duk wanda bai biya kuɗin haji ba shike yanzu dole duk mai so sai dai jiha ta maza ta sai ta biya kuɗin can daga baya tun da mutanen mu sun saba sannan daga baya ya abin ga amma ita can Saudiya sun rihe koyo shi gyara suka yi da ci gaba suka ce saboda kuɗin a san mutum nawa ne alhaji don a mai tanadin da ya dace kayan lokaci to mutanen da aka shekaru suna wanga aiki alkhairi eh?
shekara ɗari daular shekara ɗari da wani abu yanzu ai ka san bukin da sun kai lokacin fahadi an kai shekara ɗari lokacin fahadi har sun ka buga manyan littattafai na da'awa an karaba ma ɗalibai su muguni suwa duk mun same su tun ba yanzu ba shekara ta yana da rasuwa zai yi wajen goma ko to ko abdullahi to ka gani to tun lokacin jama'a mu ji tsoron Allah wallahi waɗanda ɗabi'o'i da muka yi na sukan shugabanni na malamai da masu mulki ai an karanta mukaddima na yi magana ko Eh? malamai da sharakuna shugabanni haka suke tare su malamai su amma shugabanni ma shugabanni to mun zo ana abubuwa irin haka jama'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafa su Allah ya ba su ikon gyara kurakuran su kuma shugabannin Allah ce mai su ya karfafa su ya ba su ikon ya hada kurakuran su kuma ya ba su masu shawara na kwarai Allah ya taimake mu gabaki daya قال المصنف رحمه الله باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله حا وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر وهذا حديث ابن أبي عدي جاء ربيع إلى السقاية فش- فشرب نبيذا فقال ما بال أهل ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة فقال ابن عباس وذاك بعدما ذهب بصره علي بالرجل alayhi bi rajulun Alayhi bi lokacin rajulun.
da Abbas ya makanci da yawa an samu sahabbai da magabata sun makanci irin da Abbas irin Jabir da sauransu duka فأتي به فقال إنه ليس و- بنا حاجة ليس Usman ah to wancan eh إنه yayi ليس بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناوله فضله أسامة فقال قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك shi yasa ba ba ba ruwa bace koyi ne da manzon rahma sai a Abbas ya ga mai قال أبو بكر ya ce ana ba nabi shanga mada- madara miya ciki to shine ya faɗi wajen على أبو بكر وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز وجل يبيح الشيء بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعا an ƙara masa ذلك النبي صلى الله عليه لا وسلم أقول.
يبيح الشيء بذكر مجمل ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أن ما أجمل ذكره أراد به بعد ذلك الشيء لا جميعه كقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع موضع أنه إن- أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض المشروب لا جميعا وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر حرام باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ها وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر غندر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجة الوداع قال فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر خبر يونس بن عبد ال- عبد الأعلى عن ابن واهب عن مالك في هذا عن الباب وهب.
قبل هذا عن ابن وهب عن عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصى والدليل على ألا فدية له قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال هلكت قبل أن أذبح قال اذبح لا ولا حرج قال وذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وقال المخزومي المخزومي في حديثه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلبت قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال نهرت قبل أن أرمي قال حدثنا بشر بن معاذ الأكدي والصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن يكرم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال هلبت قبل أن أذبح فقال لا حرج قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع بمثله وقال اذبح ولا حرج باب akwai خطبة- wannan matsala shekara ta kusa kai bakwai ko a salman auda allah shi ba shi laya yana nan tsare an kaci ya yi littafi if'al wala haraj sai ya buɗe abubuwa wannan hadisi yana magana ranar sallah kaddama dama ranar sallah ga shari'a abinda manzo rahama yayi shi aka so kai amma akan mustahabbi ranar sallah in kun kabbaro mina wai kabbaro musalifa da sahi ku zo mina a jiha ya an jiha abu da manzo rahama yayi bayan jiha sai yanka bayan yanka sai aski bayan aski sai da wafi ifada haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su jere to in ya kasance mutum bismillah gawi haka aka so kai su in kana iyawa to idan mutum ya kaddama ko ya akharat to shine annabi kace la haraj amma da ya zo sai ya buɗe duk wasu abubuwa na sh- na shari'ar sai ya ce ai ana iya kaza ai an ce la haraj sai ya zama kawai ibada ta haji ta koma ko wani abu da sunan la haraj to shine bayan wannan shekara don mun samu littafin ina jin kofin da an raba ya yi dubu kaza don duk alhazai sun sami littafin duk mun same shi wannan shekara to sai malaman saudiya allah ya ƙara musu albarka su salih fauzan da sauran malamai su malami wa abdul musin obad da sauransu kayan shekara ta dawo sun kai rudud garai cewa wanda abu in ya buɗe shi to gaba ɗaya hajjin bai da ma'ana suka mai raddi suka ce wanga hadisi yana magana ran sallah gabatar da waɗannan abu ko jinkirta annabi ya ce la haraj amma ba yana nihin wasu abubuwa sawabit ba a ce da sunan la haraj za a ce da su cikin aikin hajji to kuma cikin taimako Allah lokacin da muka taho ni ina da na samu rubutun mutum malami kusan hudu ko biyar da suka yi mashi Salman Auda raddi ga littafin nashi to sai wannan wutar ta mutu to galibi malamai tsaye suke mana wallahi malaman Allah ba su daga kawa duk wani abu da aka so a kawo na addini ba su yadda sai su yi bayani sai su yi rubutu Wani lokaci wanda ya sani ya sani waɗannan lokuta abin da aka ta yi kuma da wannan ɗin har wasu ma'aikata na hukumar abin ga eh, alhazai ta saudiya suka fara ɗaukar wani ra'ayi suka fara buɗe abubuwa malamai suka ce a ba haka ba suka yi rubutu wanda ya yi rubutu to abubuwan ne da haka la'arif alwalaharar wannan rana aka magana ga waɗanda abubuwa hudu da an kaso gajeranta su in ka jinkirtar da ɗaya madadin misali bayan ka jiwa ka ce ka yanka ka ce ka yi aski misali ko ko ka wuce ka ce ka yi ɗawafi la haraj duk yayi in baka bi tartiban ba shi ne manzo rama ke magana kuma ga hadisin duk haka ya nuna amma ciki ya buɗe abin kuma malamai suka yi tsaye na saudiya da na waje suka yi rubutu a kan raji ga shi salman
باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر dama jiwa ita ce Wala.
akwai ma wani ya ba ma jiwa ita ya yi ya yi da mafi ce la'ar ba tambayi ranar nan ba ga abin da ya kamata a gabata an ka jinkita ko a jinkita ba ce if'al wala har قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاثة فقال افعل ولا حرج to shine duka ranar حديث عيسى زاد مع زاد بن معمر في حديثه فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج yawma idin yawma idin قال أبو بكر في خبر ابن سيرين عن عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وهميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث بطوله قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي بكر عن أبيه وهميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر باب خطبة الإمام على الراحلة قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس وهو على ناقته الأضباء وأنا رديف أبي باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة قال حدثنا الربيع قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من سفينة ما يريد الرجل من أهله فقيل إنها حائط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقالوا إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر الناس بعض باب الناس.
ذكر الناس بعد نسكه يوم النحر ثم يذكره قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام وهو عمران بن ابن ابن دوار القطان قال حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريك قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في هجة الوداع وهو يخطب جاءه رجل فقال إنه نسي أن يرمي فقال ارمي ولا حرج ثم أتاه آخر فقال إنه نسي أن يطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم طف ولا حرج ثم أتاه آخر فقال نسيت قبل أن أذ- أن- نسيت أن أذبح قال اذبح ولا حرج فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال لا حرج ول- وقال لقد أذهب الله الحرج إلا امرأ اقترض من مسلم فذاك حرج wanda ya ci mutuncin musulmi to shi allahi باب البيتوتة بمن الليالي أيام التشريق قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيسان ابن حيسان يعني ابن ابن حسان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها shi kwana amina wajibi ne cikin wajiban haji in ba mutum ya yi ba zai yanka kwana amina ayyamul mina ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى قال أبو بكر هذه haka karanci in ka zo ka yi kwana biyu kahin abin nan ne قال أبو
wacce ciki wagga cewa mi wanga hadisin ko wani na aisha eh nan kuma abin da yake isnadu hasan muhammad bin ishaq sadiqun hasan hadith wa qad sarraha bis sama
to nan ka ji ya sarha wani eh eh dama shi yana da cikin abin da ya kamata Muhammad Isaac ka tabbata wani wuri za a gano to da anana wata ruwa ta zo ya sarha da yawa wannan na faruwa da yawa in kana so ka samu littafin shi ko ko hotosar ɗinsa me ya sunan hotosar ɗinsa eh hotosar sira na na, na Isaac na ibn Hisham shi ne shi ibn Hisham ya yi tsari littafin ibn Ishaq ne littafin shi ne ya yi tsari don haka in ba ka da wancan yana da wajen mujallaji uku ne shi na ibn Hisham yana nan mujallaji ɗaya ne kuma an buga shi ko ina ana samun sa to ya kamata iri ne a ce ka karanta irin misali bayan mutum ya karanta littafin malamin profesa Ahmad Sani wanda littafin bayan shi ya karanta kuma na Ibn Kasir me ya suna Ibn Kasir Al-Husul to ya ce gare shi bidaya ana al-husul ha bidaya na ha mutum ne eh na husul dai kuma mujallaji ne guda shi ma na ga bai san shi bane Profesor kun sani? To, da biyu rahama akwai wani ba shi ba? Sira fa. A shi ɗaya ne.
Za ɗaya yake da shi.
Can ka koma abubakar da sauransu ne. A ni sira ni ce. Ba ai ba wani sani manzo rahama. Eh.
Ana littafi ne Abubakar- mai albarka kuma mai sauƙi ga karantawa littafin na biyu rahama yana da kyau yan uwa sarki mun karanta shi karatun da muka yi mun sauke shi da sauransu ana dawa da shi saboda sanin sirar mu zana ba karamin abu bane musamman ingantatta akwai na shi wanga sayo sira akwai sayan su dai da yawa da malamai suka yi amma wannan da ɗalibi ya kamata a sa shi irin islamiyyat kwarai a karanta mu yare shi saboda yana da sauki kwarai da fusul shi ma da ibn kasir amma ni ka shawara mu sai da muka harin fusul sai mun kai na malam na fusul ya dan ne sauki sauki haka sannan na shi malam na nabiyu rahama tare da kuma ya yi ta'alliqat bugun baya wasu duk abubuwa masu ya ishara gare su
قال أبو بكر هذه اللفظة آمين هذ- آه، قال أبو بكر هذه اللفظة حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ka magana ka alƙali kaga ya ce zahiru khilaf a- a- abin ya ce zahiru ha khilaf khabar ibn umar wanda ka ce alladhi zakarna hu qab anna nabi sallallahu alaihi wasallam da yawm nahar thumma raja fa salla zuhra bi mina wa asibu anna وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر ya sa mutum ya ce yana ganin ba cin karo da hadisin na umar din لعل عائشة أرادت أفاض رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى Mm.
فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفا لخبر ابن عمر dajiya dama aiki shi ke ne da yi nozon ya ce ba da za a yada sai biyun gantattu su ci karo
وخبر ابن عمر يثبت أثبت.
إسنادا من هذا الخبر kuma amma خبر عائشة ما تأولت من من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ومثل هذا في القرآن كثير وقد بينت بعضه في كتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله وهذا كقوله ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ومعنى قول عائشة على هذا التأويل أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم حين صلى قدم بقى eh baka jima hina sallar zuhra غنم حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم in ko mun kai tarjihi hadisin Aisha za a tarjihi a hadisin dan wai hikari na dan Umar za a tarjihi akan wannan akwai shi Muhammad Isaac cikin ko da ya sarha to saduku ne ko da ya sarha saduku ne ba sika ba
باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى haka wasu malamai na cikin magabata kamar imam ahmad sun ci ana rawaito hadisin sa cikin fada'il wa raqa'iq wasiyar amma ga irin ahkam to bai da ƙarhi na'am من أجل باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله صلى الله استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النهر قبل أن يفيض وكل ما زجر الح... وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة ومن سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت لما كانت ليلة التي يسير إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مساء يوم النحر فسار إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من أهل أبي أمية متقمسين فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أف- هل أفدت يا بعد يا أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال ونزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة wannan shine hadisin da albani Allah shi kansa ya dogara a kai a kan cewa idan mutum ya mareta ran sallah bai je bai- ya sa kayansa amma har ya mareta bai dawabi ba zai fada to ya ɗebe kayan eh, kayansa ya sa ihrami an taɓa gano akan hadisin an kai an dawo shi da ya tafi akan abu dawo da ya da shi wasu malamai suna ganin hadisi akwai magana a kai eh mi yace shi إسناده ضعيف من أجل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو مقبول حيث يتابع ولم يتابع وقد اضطرب في هذا الحديث ثم إن حديثه معارض للأحاديث الصحيحة التي لا أعلم أحدا من الفقهاء
wa- shi albani ya ka- kala bihi gaga shi bai hakiya ce bai san wani malami cikin fuqaha ba to amma dai wanga talili ko diba mana albani ya raji na san ga magana ko
حسن صحيح eh
في صحيح أبي داود eh ka san wanga abu ya haifar da abubuwa da yawa akwai wani sabon liman da bai zo ba ya zama sabon liman ya jiya ya ɓaro ta lokacin zamfara abu ya- ya rikice daga da yana na yana ya- ya sha wuya a- malaman zamfara sun ka ka- sun ka kira shi a zanna ni dai lokacin yana shan wuri ne ce da huta na yanzu an kai ta ji dali wankarai albani ne ba mu yadda ba dai na gan ko fita ce yi ya ce duk wanda bai da bai da bai fada ba ran sallah da mure ce mai da ihramin sa an kai ta abubuwa dama din malaman ka san in bid'a sun yi a ciki da da shi kenan an samu magana an ka ce to ga yanzu a karara ka a sake wani malami ya wani ga fatawa uhu an ka dai ce dai kai ni ce to ba- sabon liman kai ka ja wuta amma dai lokacin ya nan za za yin samu yanzu ai shi ma Ya yi la'akari.
hannu ya biya bin ga hannu ya bi cinya lalle haka an kai ta yi ni gaskiya ba taɓa tawagga ba ni ba taɓa tawagga ba Mm. wani lokaci wani abin ganda ka lura da yanayi to kai karami kake in ka kawo manya su walwale to yana abu yayi tunda abu ne mai sabani kuma akwai ka kyale kawai ka hakura in ka samu dama wanda ka sauraron ka kebe in kana gani wannan ka ce to yi haka dole sai ka lura ɗalibai eh, ji wani malami ka ce malamai to ku lura eh in ka dibi matsayinka kar ka ɗauko wani abu da zai zama a yi ta jidali da kai ka tahiya ka jira in Allah kai ka sai ka baje ba wanda zai ba abin da za a yi da kai to amma istijali muka yi eh, ana ganin baka kai ba kai ko ka kai kanka in wani abu ne yi ma kanka fito ka tayi da wanda yake naka amma ka zo ga al'umma ga abin da ba a kai ba kuma ka abin nan da irin wanga sabani kun ji bai haƙi nan cewa bai taɓa wanga hadisi ba wani baƙi shi ga sani ne wanda ya taɓa aiki da wanga hadisi ka laisa alaihi amal kawai da maliku ka cewa to kaga dai hadisin kuma ga ingancin dai gashi kuma amma albani Allah ji kansa kaga shi ya ce aka ingancin sa kuma shi yasa ya ce ga aiki da shi kuma ya daidai kuma ajiyar insha Allah eh ba wasa yayi ba ba abin gaba ya ka wanda bai je aka wannan ba kuma shikenan akan maganganu da an kai nan wanga ya ce Abu Ubaidata ibn Abdullah ibn Zama mi ya ce can shi a shi mai ta kare maka jiyawa ba to da hadisi abu dawo da ya da shi na amma haka ba dalili ba na shirin amal hadisi kai ne shi ya isa aiki da shi ko da imam shafi ya ce kowa in bai aiki da hadisi ba inda ya ganta to shi ya cancanta a yi to akan haka albani yake kuma daidai ne akwai ga magana ƙwarai na باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي kuma kaga سبيل zahiri wa game na ab- shi ibn huzaima shi ma yace akai ko babu nahyi ana ɗiban libas idza amsal haj yawm an-nahar qawla an yufida آه، كل ما زجر الحاج عنه آه، قبل رمي الجمرة يوم النهار to ga ai fikihi ne ko ba fikihi bane duk za ku yadda